أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على النبي الكريم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت الأليم الحكيم رب يسر ولا تؤثر أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بركة مدى sake saduwa da ku a cikin wannan shiri namu na ayyukan tsani darasi da yake tattauna mawdu'ai mabambanta juna wanda suke da alaka da addini na musulunci a yau darasi na ayyukan tsani zai tattauna ne akan haƙƙoƙin marayu a mahanga ta addinin musulunci darasin yana farawa da kamar haka godiya ta tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya umarni a kyautata ma wanda aka sani da kuma wanda ma ba a sani ba wanda ya umarci musulmai da su kyautata ma marayu wanda Allah subhanahu wa ta'ala yake faɗa a cikin alkur'ani mai girma fa ammal yatima fala takha ira da amincin Allah tsara tabbata ga haƙiƙanin maraya na gaskiya wanda yake shine annabinmu annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wanda ya yi bayani kan haƙoƙi na marayu bayani filla-filla wanda Allah subhanahu wa ta'ala yake faɗa a kansa a cikin suratul duha alam yajidka yatiman fa'ama wanda Allah subhanahu wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa wannan a kansa shi kuma sai yake cewa ana wa kafil yatimi fil jannati ka hafi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce da ni da wanda ke ɗaukan ɗawainiyan marayu to za mu zamanto kamar haka a cikin gidan aljanna musan Allah sallallahu alaihi wa sallama sai ya daga hannunsa da na tsakiya da kuma na kuma na biyu ishara zuwa cewa tazaran ba zai zamanto wani tazara mai nisa ba sakamakon ɗaukan nauyin maraya ko marayu da duk wanda ya yi haka zai samu a ranar lahira bayan haka ya fi ɗan uwana da 'yar uwata da kuke kallon mu a daidai wannan gaba addinin musulunci addini ne wanda ya wasulci da a kula da marayu a kuma kyautatawa wa'annan marayu wanda kula da su yana daga cikin kyawawan ayyuka wanda addinin musulunci ba zai taɓa sakaci da su ba wanda dukkanin addinai da suka gabata sun yi magana kan kulawa da haƙoƙi na marayu kuma dukkanin al'umma wacce take ta san abin da take yi ba za ta yi wasa da abin da yake da alaka da marayu ba addinin musulunci ya baiwa haƙƙoƙi na marayu matuƙar mahimmanci kuma ya girmama lada ga dukkanin wanda ya jibinci lamari na marayu lafazi na maraya ya zo a cikin alƙur'ani mai girma su ashirin da uku me yasa Allah subhanahu wata'ala ya maimaita lafazi na maraya a cikin alkur'ani mai girma saboda ya nuna maka mahimmancin wannan maraya daga ciki akwai faɗar Allah subhanahu wata'ala da yake cewa wa yas'alunaka 'anil yatama qul islahu lahum khair mutane suna tambayan ka kai sha'ani na marayu ka gaya musu kyautatawa marayun nan shine mafi alheri a gare su a wani ayin kuma Allah subhanahu wa ta'ala cewa yake laysa albirra an tuwallu wujuhakum qibala al-mashriq wal maghrib walakin albirra man amana billahi wal yawmil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyina wa ata al-mala ala hubbihi dhawil qurba wal yatama har zuwa ƙarshen aya Allah subhanahu wa ta'ala a wannan ayan yana magana ne akan cewa menene aikin nagarta aikin nagarta ba bai takaita kan mutum ya fuskanci alƙibla ko ya fuskanci gabas ya yi sallah kawai shi kenan ba menene aikin nagarta Allah subhanahu wataala ya ce aikin nagarta yana nan cikin man amana billahi wal yawmil akhir yana nan cikin mutumin da ya imani da Allah da kuma ranar lahira wal mala'ika da kuma mala'iku wal kitabi ya yi imani da wannan littafi wanda Allah subhanahu wata'ala ya saukar ma da annabin mu annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam walakin alfirman man amana billahi wal yawmil akhir wal malaikatu wal kitabi wan nabiyina kuma mutum ya yi imani da annabawa da Allah subhanahu wata'ala ya saukar da su wa atal mala wannan aikin nagartan yana nan cikin mutumin da ya ba da dukiyarsa wa atal mala ya ba da dukiyarsa wa atal mala ala hubbi kalla Allah sai ya kara ala hubbi bisa sansa ba wanda ya tilasta shi kana ba dan wani bugan bugan jina gaskiya babu wanda baya son kuɗi sai dai wanda Allah ya kiyaye amma kowa yana son kuɗi to saboda kowa na son kuɗin sai Allah ya ce to wannan kuɗin yadda kake san shi ka iya ɗauka ka iya taimakon wasu su wane ne musulunci ya fi so ka taimaka sai musulunci ya fara lissafa maka ya ce wa atal mala ala hubbihi zawil qurba yan uwanka mazumuntanka relatives ɗinka mutanenmu nawa ne Allah ya yi wa dukiya ya yi arziki amma ɗan uwansu na jini suna nan suna fama da talauci abinda ma za su ci a bakinsu na salati ne ma yake ya gagara shi ko ɗan uwan nasu gashi can ya shaɗe miliyoyin kuɗi ɗan uwana ne kalla wannan aya ce da Allah subhanahu wata'ala ya kawo da cikin suratul bakara aya ta ɗari da saba'in da bakwai kara dubawa sosai cewa ka ba da dukiyanka ma'ana kamar dawo haka ce ka taimaki ɗan uwanka mazumunta to da ka gama da ɗan uwanka mazumunta ko ka taimaki ɗan uwanka mazumunta wa'inda Allah subhanahu wata'ala yake so ka ƙara taimaka yanzu shine waliyata ma marayu me yasa Allah subhanahu wata'ala yake so a taimaki marayu wallahu ta'ala a'lam daga ciki shine waɗannan marayun wanda yake hakkin lura da su yanzu ba shi a duniya ya rasu ba kuma lale ba ne ɗan uwan shi da ya rasu ya bar waɗannan yaran suke taimaka mai suke taimaka ma waɗannan yaran su taimake su ko dai ta hanyar ciyarwa ko ta hanyar tafatarwa ko ta hanyar kula da iliminsu da kuma tarbiyyarsu mutane nawa ne suka rasu suka bar yaransu ɗan uwansu suka yi watsi da yaran yaran ne yanzu muke gani suna gararan ba a titi to kai ma da kake kallon mu da ke ma da ke kallon mu da sauraron mu ba ki wuce ba ka wuce ka rasu ka bar yaranka ba ɗan uwan naka su yi watsi da su in ka taimaki yaran wasu ko ka taimaki wasu marayu kai ma lokacin da ka rasu sai Allah subhanahu wa ta'ala ya sa kula da lada ga wancan yana cewa ai kuɗin da ya tara yaran shi ko ya mutu ba su sha wahala uwa ya gaya maka mutane nawa ne suka tara makudan kuɗi yau kuɗin ya kare ga kuma yaran nan suna cikin gararan ba Allah mun tuba Allah ya yafe mana shi yasa Allah subhanahu wataala yake jan hankali na yake jan hankalinka yake jan hankalin ki yake taimaki marayu a wata ayan Allah subhanahu wataala cewa yayi wa yastafsunaka fi nisa قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في اليتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكبوهن والمستضعفين من الولدان وأن تقوموا لليتامى بالقسط الله سبحانه وتعالى أولنا آية سورة النساء آية تريد أشرين دبقل شوائي mutane za su rika zuwa suna tambayin ka annabi na annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kan hukunce hukuncen mata kulillahu yuftikum fihinna to ka gaya musu Allah subhanahu wata'ala zai ba da ansa zai ba da fatawa akan hukunce hukuncen mata wa ma yusla alaikum fil kitabi fil yatama fil yatama nisa da kuma ababen da ake karanta muku wanda ya zo a cikin littafi na Allah da yake bayani filla filla kan marayu mata allati la tutunahunna ma kutiba lahunna wanda kuka ci ku ba su haƙoƙinsu wanda Allah subhanahu wata'ala ya ce ba su to marayu dukiyarsu yana hannun wani shi kuma wannan kawai ya yi daɗin dukiya hawa dukiya yake yana ƙara murƙushe wannan dukiyar su da shi bai ba su su kuma mata ne rauni suke da shi da sun gan shi ma zai tsuguna su ce kawuwa ne ko babawa da ina kwana in kudin makaranta ya ƙare ana son a biya kudin makaranta har sai an fara koro su Allah mun tuba Allah ka yafe mana watarjibu watargabu an tantibu wannan in kuma wasu ne wanda akwai yiwuwar aure tsakani sai ga mutum yana dan wuwul ka ido yana wani haka haka yana cewa kai kaga lare ba ta fara ke zama ai da dai abu zai yi kawai ai sai na sai na kara in kuma ba haka ba sai ga yana kara wuwul ka ido yana cewa ai to dana kalifa ya kamata na kara ku na bashi wanci ya kamata na bashi saboda mene saboda a kara samun dama a kara murkushe wannan dukiya وترغبون أن وترغبون أن تنجوهن والمستعفين من البلدان هكذا يارا وإن ديك رونا ناني ثم أتدني سعيتا ظالمين الله سبحانه وتعالى في كل آية سوى وأن تقوموا لليتامى Allah ya ce to wa'annan marayu ku tsaya akan adalci a kansu ma'ana ka ku zalunce su yana daga cikin ayoyin da Allah subhanahu wata'ala ya kawo a alkur'ani mai girma kan haƙƙoƙin marayu cewa a lura da su shi ne faɗan Allah subhanahu wata'ala cewa wa abdullah wa la tushriku bihi shay'a wa bil walidayni ihsana wa dhil qurba wal yatama wal masakin wal jari dhil qurba Allah ya ce na riga na hukunta na wajabta kada a bauta wa kowa kar a bauta wa komai sai ni ne kadai Allah in ji Allah subhanahu wata'ala kada a hada shi mara kowa iyaye a kyautata wa iyaye a yi musu ladabi da biyayya a musu isani kar ka ga yanzu ka girma ka ce iyayenka ba ka da wani bukatuwa zuwa gare su kariya kake kana da bukatuwa zuwa gare su ko da ko addu'a ne za su maka wa bidil qurba mazumuntanka aka ce ka lura da su ka kyautata wa relatives ɗinka ƴan uwanka ka kyautata musu ba kai kana cikin jin daɗi musamman cikin wannan yanayi da ake ciki ba kai kana da abinci ga ɗan uwanka can babu abinci yau kwana nawa kenan ba fita ba zirga zirga kai kana da abinci ɗan uwanka ba su da abinci ba za ka iya taimaka musu ba tsakani da Allah ka kyautata in kana cewa wai ai gwamnati ta raba abinda gwamnati ta raba tsakaninka da Allah ya isa kai ma ka san da isa to cikin abinda Allah subhanahu wataala ya yi maka na ni'ima da falala ka taimaka ka raba ka raba wa ɗan uwanka da abokan arziki malam zaharaddin cikin ni'imar da Allah subhanahu wa ta'ala ya yi maka ƴan uwa da abokan arziki ka taimaka musu ga kuna ƴan uwa ina kallon kuna kallon mu da sauraron mu saboda ka ƴan uwanka da abokan arziki ka fi mu sanin zuwa yake da rauni a taimaka a tallafa musu Allah ya saka da alheri wani ya tama Allah subhanahu wa ta'ala ya ce da marayu to wai ma wanda yake ba maraya ba ya shiga halin ni'asu ya shiga halin damuwa da kunci a wannan yanayi ya tunanin ka kuma wanda bai da baba mu ga mu na gaskiya wanda ke da iyaye su ma suna cikin halin ni'asu to ya tunanin ka ga wanda yake shi kuma maraya ne ashe yanzu za mu ga wa junanmu gaskiya wa'annan marayun da muka sani suna wannan to a wannan yanayi ya kamata a ƙara taimakonsu mun sani yan uwa kuna yi lokacin sallah ko lokacin ramadana to ai wannan lokacin ma shi ne mafi tsananin da ya kamata a ce an taimaki mutane musamman ma marayu domin ba a ba a zirga-zirga ba a walwala ta yaya kuɗin uwana ba za a ce a ce mu kama wa'annan marayun ba tun karsa gaba ayat Allah ya ce wal masakin haka nan raunana ba kamar yadda ake yawan fassarawa ba ta san Hausa a ce da miskinai kutare ko makafi a'a wal masakin shine da raunana talakawa talakawa ka kowa sani su wane ne ba su da ƙarfi a unguwanka ka taimaka cikin ni'imar da Allah subhanahu wata'ala ya yi maka wannan kuɗin da kake tarawa wannan kuɗin da kike tarawa hajiya haka za ki ki bar shi da kin mutu kuma rabawa za a yi da ka mutu kuma rabawa za a yi kai dan uwana fa Allah ya sauta mutane da yawa sun rasu sun bar dukiyansu yaransu sun yi saban Allah da dukiyar da aka raba musu na gado ashe ba gwamnatin kana da ranka kai abin alheri da dukiyar ka kashin kansu wanda ta shi sadaka da taimako baya rage dukiya sai dai kara wa dukiya ne albarka Allah kara wa dukiyar mu albarka da kuma ba mu ikon aiki da wannan nasiha da ake wal jar bil qurba Allah yake haka nan makwabta da kuke da kusanci da su a taimaka musu makwabta wanda ba ku da zumunta da su addinin ku daya Allah ya shi a taimaka musu makwabta wanda ba ku da zumunta ba addinin ku daya ba kuma ba ku da ba a cikin gidanku suke makwabtan da ba ku da zumunta da su Allah ya ce a taimaka musu makwabtan da ga su addinin ku daya musulunci yake a taimaka musu makwabtan da ma ba addinin ku ne ba musulunci yake a taimaka musu shine wal jar bil qurba wal jar al junubi wa sahibi bil janbi wa ibn sabili wa ma malaka wa ibn sabili kaga yanzu wannan ayan ba za ta aiki akan wa ibn sabili mutanen da ke rushewa an tsayar da su yanzu an ce tsaya domin ka shigo cikin garin ku su yaɗa wannan cutar musulunci ce to shi kenan a ɗauki meja a yi tafi prevention a yi prevention ɗin wannan abin kada ya faru to an tsare su kai da kake da wadata kana da abin da za ka iya taimaka musu ka taimaka ku gwamnati da kuke kallo da saurare ku ma aka ce ku taimaka mu nan mutanen da aka tsare su aka hana su shigowa Allah ya ba mu ikon yara ka ne karanta a hadisin da ka haɗa cikin kana yaro manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yake cewa asari al-armalati wal miskin kal mujahid fi sabilillah me yin kawainiya kan wa'anda yake marayu ne ko ko jawarawa ne ko ko zawarawa ne ko ko talakawa ne manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yake kal mujahid fi sabilillah kamar me dauka kalma ne na Allah mutane a wani hadisin kuma wanda abu huraira ya rawaito manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama cewa yayi wanda ya taimaki maraya wannan marayan na dan uwansa ne ko ko na wanda ba dan uwansa bane to zai shiga aljanna da idan Allah subhanahu wataala a wani hadisin hau kama kara sallallahu alaihi wa sallam a wani hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama cewa yayi duk wanda man damma yatiman ko man damma yatiman baina muslimina في طعامه وشرابه حتى يستغني عنه وجبت له الجنة رواه أبو يعلى والترمذي وأحمد آه والطبراني وأحمد مثلا صلى الله عليه وسلم أين فلا أسوان حديث من الشيء تقوان لتتروا مرايو دابيو إذا كم مسلمي يسن ياسو أتشن أبين شنسا كوكو تشن أبين شنسا حتى يستغني عنه وهو إن مرايو سكا جرما سكا منزل النظام وداتو تكا إذا من ديكي ما ديكي مسلم wajabat lahu aljanna aljanna ta wajaba akan wannan bawon Allah a wani hadisin wani manzon wani mutum ya zo wurin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama hadisin Abu Darda ya ce manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama wani mutum ya zo ko wani mutum ya zo wurin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yake ce wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ina da koke da nake son na gabatar da shi gare ka ya manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama Manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce da wannan mutumin menene kotanka ya ce zuciyata ta keke shi ma'ana zuciyata ba ta da tausayi duk abin da na gani wanda ya kamata a ce mutum ya yi tausayi ne zuciya na ba ta jin tausayi maza Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce a duhi ko ayyali na kalba shin kana so zuciyarka ta yi taushi kuma bukatun ka su biya wannan mutum ya ce kwarai ku ya manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam maza Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce da shi irham al-yatim to ka ji tausayin wani wamsa ra ka rika shafa musu kai kana shafa musu kai wa atiu min ta'ami ka ci yadda su daga abincinka ba kai ka sa maka shinkafa da jamiya da nama zuku zuku su kuma ka sha musu tobiyan kuka inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kalla abin da manzon Allah ya ce wa aqimu min ta'amika ka ciyar da su daga abincinka ai abin da kake su ma ka ciyar da su in daɗi ne su daɗi su ma in ranar da babu daɗi to su ma su haka balasna ba yadda za a yi kai kyakkyawan abu Allah ya saka maka da abin da yake ba kyakkyawa ba shi Allah in aka yi kyakkyawa ma ninkawa yake yi zama man ja'a bil hasanati Allah ya ce fadahu ashu amsaliha duk wanda ya zo da kyakkyawa kwara ɗaya Allah ya ce sai mun ba da guda goma wa fi min qawmi ka ci da shi daga cikin abincinka to ko da ma kai koran ba ka ci da su daga irin abin da kake shi da daɗi ba shinkafa da nama zubu zubu ka ci abu tuwo miyan kuka shi ma fa Allah zai baka ladan sai dai ladan ba zai kai irin ladan da irin abin da kai da kanka ci ba musamman Allah sallallahu alaihi wasallama ya ba da garanti ya ce duk wanda ya yi haka ya reno zuciyarka za ta koma da taushi sai soft duk abin da yake na tausayin kai ma za ka ji tausayin su wasu duka kuma bukatunka za ta ji wannan hadisin imamu tirmidhi imamu tabarani shi ne ya rawaito mana wannan hadisin yana daga ciki hadisin da aka rawaito wanda yake magana kan hukunce-hukunce na marayu dan Allah sallallahu alaihi wa sallama yake cewa man wada yadahu ala rasi yatimin rahmatan kutiba lahu bi kulli sha'ratin muddat ko maddat ala yadihi hasana Allah sallallahu alaihi wa sallama yake duk wanda ya daura hannunsa duk wanda ya daura hannunsa akan kan maraya domin tausayi da jin kai Allah subhanahu wata'ala zai rubuta masa lada akan kowane gashi kwara daya da ya taba akan wannan maraya Rawab Ahmad wannan hadisin Imam Ahmad shi ne ya rubuto mana wannan hadisin kuma 'yan uwana